الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر ashirin da shida ga watan rabi'un al'akhir jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya mawafaka da sha takwas ga watan goma shekara ta 2025 miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam da ci gaba da karatu na alfiƙihul maliki daga littafin mukhtasarul akhbari a wallafar abu zaid abdurrahman al-akhbari rahimahullah darasi na 23 to muna nan cikin babe da yake bayani akan sujudu sahawi za mu tashi da yake bayani wa man sami'a zikira muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wa man sami'a duk wanda ya ji zikira muhammadin ambaton annabi muhammad wa huwa fi salati kuma alhali yana cikin sallah fasalla alaihi sai ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to fala shay'a alaihi babu wani abu a kansa ba za a ce sai ya yi wani sujudu sahawi ba eh malamai suka ce ba komai a kansa matukar dai ba ya yawaita hakan din ba yawaita wanne ba a bukatan yayi da ko so ɗaya yayi to ai wannan ya wadatar ba wai da ya ja an bace annabi Muhammad ya ta salatin bahari wani abin kuma ya shigo to wannan shine eh tunda ai kaga wasu malamai sun ce ma abinda ma yake wajibi ga musulmi yayi wa annabi salati ko da so ɗaya ne a rayuwarsa eh ko da so ɗaya ka yi wa annabi salati to ka ka jidda farilla na waccan aya ya ayi hallazina amanu sallu alaihi wa sallimu to du tasliman duk wanda zaka yi ta maimaitawa da sauransu wannan ala tariqil listihbab ne eh eh na'am to mu da ka maganan salati ka kawo magana kiran sallah wanda yake kusa da kai to shi za ka saurara yi ba cewa an kai duk sautin da ka ji sai ka abin nan ba wanda yake kusa da kai shi za ka shi za ka yi mutaba'ansa an gane yau waladanin da yake kusa da kai amma wanda yake ya riga ya nesa da kai to shi wasu sai su yi sai ka bar wasu eh to wannan shi ne amma ba za a ce wai dulla da ne in ka ji kowane sautin shi sai ka bibiye shi ba wancan ma ka bibiye shi wancan ma ka bibiye shi na kusa da kai shi an ka ɗora maka to sai ce sawa'un kuma yin salatin nan da ya yi da aka ce ai ba komai a halin yana sallah daidai ne kana amidan da gangan yayi au sahiyan ko da mantuwa ko rakanuwa eh ma'ana ko da da gangan yayi ba komai eh tunda kaman ya zartar da umarnin Allah ne da kuma umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama to ko da da gangan yayi sallar shi ba ta ɓaci ba. Au ƙa'iman yana a tsaye ne a halin tsayuwa au jalisan ko yana halin zama, shi ma duk dai ba komai. E, amma malamai suka ce zai yi salatin ne a asirce ba wai a bayyane ba idan yana sallah ya ji an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam to asirce zai yi don kada ya bayyana kuma ya ya haifar da wani abin saboda haka zai yi asirce ne ya yi ƙasa da muryarsa sosai kada ya ɗaga sauti wa man zanna ko wa man ashara a wata nuskan wanda ya ishara fi salati a cikin sallarsa wata nuskan suna sa wa man zanna annahu ashara duk da wa ma ashara ɗin ta fi kyau na'am wa man ashara fi salati wanda yana sallah sai ya dinga nuni yana ishara a cikin sallah ko me ya samu a to ai yana nan ta ko bai sa muku na ishara ba to yana gaba to wa man ƙara suratai ne wanda ya karanta sura guda biyu a cikin sallah wato ga raka'a ɗaya ya karanta sura kuma sai ya sake maimaita ta misali ya karanta suratul suratul ikhlas kuma da ya gama to sai biyo da wata sura ko ya karanta suratul ala shi ma sai biyo da wata sura to wannan shi ma shi ma suka ce ba komai domin abin da yake an so kowace raka'a a ware mata sura ta daban amma in ya karanta sura biyu ko fiye da biyu kila ya karanta sura guda uku to wannan dai babu komai fi raka'atin a raka'a wahidatin kwaya ɗaya eh babu babu wata matsala sallarsa ta yi au kharaja min suratin ko kuma ya fita daga surar da yake karantawa ila suratin zuwa wata sura yana karatu yana jan wata sura to sai ya fita ya fada wata sura eh ko da gangan ko da mantuwa to shi ma dai sallarsa ba ta da matsala a nan ba a bukata a ce wai ma musa ya yi masa wai gyara tunda ai ba kuskure ya yi ba don kana wannan sura ka haɗa waccan ai ba matsala sai ka kyale shi na dama karatun sura ai ba dole ba ne ko ba haka ba to amma za ga wasu sai ana ta ƙoƙari dai wai sai an dawo da liman eh to wannan ba dole ba ne sai a kyale shi yana yiwa har da tasa ta ƙare ne to kaga sai ya yi naƙali ya koma wata ko kuma yana yiwa ɗin manta ba duk dai ba matsala duka ba matsala duk da abin da aka fi da so ya taƙaita ga suran da ya fara eh shi ya fi auraka ko ya ruku'u ƙabla tamamin sura kamin sura ta kammala shi ma ba komai da abin da aka so to liman ko mai sallah ya zan kowace raka'a da nata sura in gane ba ka raba sura uku ko biyu ga raka'o'in sallah ba a kowace raka'a in kai fatiha to kai mata tata sura wannan shi an kafa da su to amma in hakan bai samu ba in ya raba ɗin kuma dai babu babu wata matsala auraka qabla tamami sura fala alai babu komai a kansa an gane eh ba komai a kansa fi jami'i zalika a cikin waɗannan abubuwa da aka ambata tun daga ambaton annabi da ya je masa salati ko ko ya karanta surori guda biyu ko fiye da haka ga raka'a ɗaya ko yana cikin wata sura a raka'a sai ya barta ya koma wata ko ya ruku'u kamin cikan sura to duk wannan fuskokin babu wani abu a kansa babu wani abu na sujudu sahawi da ya bari sai ya ƙare kai ya yi disturbing ɗin waman ashara fi salatihi to wanda ya yi ishara a cikin sallarsa biyadihi da hannunsa aura asihi ko kansa falashi alaihi shi ma babu komai a kansa eh ko da ko isharar nan mafhima ce an gane misali yana sallah sai wani ya zo yana tambayarsa wani abu sai ya mai haka da kai ko ya nuna mai abu to dai babu matsala duk da ishara din magana ce to amma an yi rangwami ko yana sallah wani ya zo ya ce masa assalamu alaikum sai ya mai haka ya yi ishara da kansa ma'ana ya amsa da shi ma babu komai duk da hakan da ya magana ne a malaman shari'a yana cikin hukuncin magana ishara inda ta fa'idantar to kamar magana take to wannan duka dai malamai suka ce ba zai bata sallarsa ba to haka cikin abin da suke ambata shi ma yana ƙira'a da wata riwaya sai bar wannan riwaya ya koma wata yana hafsu ya koma warshu ko kaluni eh to shi ma babu komai sallarsa ta, ta inganta eh abinda abba a yadda bai dinga cakudawa wannan aya ya yi ta da hafsu mai bi mata eh eh to wannan shi abba a yadda ba eh amma ya karanta aya biyu ko uku da hafsu eh to ayoyin na gaba yana iya intikali ya koma zuwa ga kalun ko wata riwaya shi ma wannan sallar shi ta yi ba za a ce sai ya yi wani abu ba wa man karrara alfatihata wanda ya maimaita fatiha sahiyan da raukanuwa tunda ai kowace raka'a fatiha ɗaya ake yi to shi a raka'a ɗaya ya yi fatiha kuma ya sake lodawa amma da raukanuwa ko to sajada ba'da salami sai ya ba'diya saboda wannan ƙarin da yi tunda ƙarin da yayi rukuni ne ƙauli ba rukuni ne fi'ili ba kamar yadda bayani ya gabata cewa su sun bambance tsakanin rukuni na aiki da rukuni na magana cewa rukuni na aiki ya fi ƙarfi fiye da na magana to karatun fatiha rukuni ne ƙauli to maimaita shi in dai ba da gangan ba ne bai bata sallah wa in kana amidan in kuma da gangan ne ya maimaita da gangan to fa zahiru al-butlanu abin da yake zahiri a mazhaba sallar ta baci eh saboda ƙara rukuni da gangan yana bata sallah an gane ko yana bata sallah amma inda raukanwa ne to sallah bata baci ba amma zai yi ba'diya eh to wannan sai malamai suka ce a wanda ya yi da jahilci shi rashin zuwa makaranta ne ya kai shiga yin fatiha biyu ya ɗauka duk yadda an galama ana iya yi ba so ɗaya ake fatiha ba eh to shi ma sun ce sallar shi ta ɓaci wasu kuma suka ce a a duba a gani in jahilci ne na rashin bai samu mai karantar da shi ba da yake rayuwa ba malamai ba masu karantarwa ba wanda zai ba fatawa to shi ma sai ya yi ba'adiyya sai a riskar da shi da asahi in kuma inda yake rayuwa akwai malamai ana karantarwa shi dai ne dai bai da lokacin zuwa makaranta eh to sallashi ta ɓaci sai wa man tazakkara surata wanda ya tuna sura ba'adan hina'ihi bayan dukawarsa ilar ruku'i zuwa ruku'u fala yarji'u ilaiha to ba zai dawo zuwa ga wannan suran ba sai ci gaba kawai tunda kaga talabbasa bin rukuni eh to kuma can sun ce iza shara'a fi rukuni ko fi wajibin wala yarji'u ila sunnatin duk sanda mai sallah ya fara wani abu na wajibi an gane sai ya tuno da wani abu da ya bari a matsayin sunna to ba zai bar wannan wajibin zuwa ga wannan na sunnan ba an fahimta eh ba a barin wajibi don a dawo a ɗora sunna ba a yin haka to shi yasa aka ce ba zai me ba zai dawo ba saboda haka sai dai ya ci gaba can ƙarshe sai ya yi ƙabliya na barin sura ɗin da ya yi. Wa man ta zakara sirra wanda ya tuna asirtawa da aka neme shi ya yi a sallah ɗin kuma bai yi asirta ba. Ma'ana mahallin asirtawa ne sai ya bayyana, kamar sallan azahar ko la'asar, sai ya yi karatu a bayyane, amma kuma sai ya tuna. yana batun ya yi ruku'u sai ya tuna shi ne awul jihara ko kuma ya bayyana a inda ake neman ya asirta kama a sallah asuba misali abin nan ko kama a sallah asuba sai asirta to sai ya tuna ai bayyanawa ake shi ne ta zakarar jihara sai tuna to ai bayyanawa ya kamata in yi kuma ban yi ba ƙablar ruku'i amma duka wannan kamin ya yi ruku'u ne to a adal ƙira'ata sai ya sake karatun bisa sunnarsa in asirtawa ake nema ya yi in bayyanawa ake nema ya yi sai ya sake karatun fa in kana zalika fi surati wahadaha To in hakan ya kasance a sura ne ita kaɗai, banda fatiha, to a adaha, sura kawai zai mayar ba tare da fatihan ba. E, misali ana neman sa ya asirta fatiha da sura. To da ya zo sai ya asirta fatiha amma ita kuma sura sai yi ta a bayyane, yana mutum ya yi ruku'u sai ya tuna, to anan sai ya gyara sura ɗin. ita fatiha ɗin tunda ya yi ta yadda aka neme shi babu wani abu kuma wala sujuda alaihi babu wata sujuda a kansa eh sallarsa ta yi amma wa in kana fil fatihati in abin ya shafi fatiha ba sura ba to a adaha ya sake fatiha ɗin nan kamar yadda aka ambata a baya bisa ga sunnata in asirtawa ake nema ya bayyana to ya sake karatun asirce in bayyanawa ake nema ya asirta to ya sake yin ta a bayyane in dai bai riga ya yi ruku'u ba saboda shi bayyanawa ɗin sunna ne ba farilla ba ne karatun ne na fatiha addoli amma ka yi shi a bayyane inda ake bayyana ko ka yi shi asirce inda ake asirtawa sunna ne to ka koda na fatiha ne ba za a ce ai a in ya shiga ruku'u ya bar ruku'un kuma ya dawo ba eh sai zamo kamar ya bar wani rukuni domin gyaran wani abu na sunna to kuma kaga ba a neman sa da haka wasu jira ba da salami sai ya sujuda bayan sallama eh sai ya sujuda bayan sallama in a fatiha ne amma in na sura ne sura ce kawai ya samu wannan matsala to suka ce babu wani abu a kansa eh saboda bayyana sura a wurin da ake bayyanawa ko asirta ta inda ake asirtawa to sunna ta bata kai ƙarfin ta fatiha ba na asirta ta inda ake nema asirta ta ko bayyana ta inda ake nema a bayyana ta na fatiha ya fi ƙarfi to shi yasa na fatiha aka ce sai ya yi ba'adiyya amma kuma na sura aka ce babu komai a kansa tunda ya riga ya gyara to amma malam ashhabu hawa yau dai ɗalibi daga cikin ɗaliba al'ibamu malik ya ce da fatihan da suran duka babu wani abu kuskure kuma ya gyara shi kenan to tun da ya riga ya gyara to ina magana wani ara abin nan eh ya ce shi yana ganin wannan abin bai kai a ce wai sai an yi ƙabliya ko ba'adiyya ba kawai dai sallan ya yi wa in fata bi ruku'i in kuma tadarukin ya kubuce ta yadda ya riga ya shiga ruku'u ya shiga cikin ruku'u sai ya tuna karatun da ya yi ba a kan sunnat da aka sunnanta ya yi shi ba ko kaga bai gyara ba kenan a nan ya shafi na sura ya shafi na fatiha to sajada qabla salami li tarkil jahari eh to anan zai yi qabliya saboda barin bayyana wadda bai yi ba wali tarki sirri ko ba da salami in kuma asirtawa ne ya bari to shi ba ya zai yi in bayyanawa ne to sai ya kabliya tunda ana ana kallon kamar kaga ragi yayi yawwa tunda tsakanin asirtawa da bayyanawa to kaga asirtawan shine ragi bayyanawan kaga ya zamo ya zamo ƙari to sai aka nemi ya bayyana sai bai bayyana ba sai ya asirce to shi kuma bayyanawa ƙari ne aka asirtawa to shi yasa sai aka ce ya yi mi a yi ƙabliya inda kuma aka ce ya asirta sai ya bayyana to bayyanawan ƙari ne to shi yasa shi kuma sai aka ce ya yi ba'adiyya wannan sai ce sawa'un daidai ne kana min alfatiha ta awu sura wahada babu rarrabewa tunda dai bai yi tadaruki ba ko da ya tuna mahallu tadaruku ya riga ya kubuce tunda ya riga ya shiga ruku'u to wannan yana daga cikin wuraren da malamai suka ce aka samu muwafaka tsakanin ibnul qasim da ashabu wanda suna da yawan samun saɓani a makarantar imamu malik to a nan duka sun gamu cewa mai sallan da ya riga ya ruku'u sai tuna karatun da ya yi shi akan kuskure bayyana waye kuma ana neman ya asirta an gane ko asirta waye ana neman ya bayyana to suka ce tadaruki ya kubuci yanzu wannan shiga ruku'un ɗora hannunsa da ya yi akan gwiwa to ya riga ta labbasa ya riga ya ƙulla raka'a ya riga ya kulla raka'a saboda haka ba zai dawo ba eh ba a ce ma sai ya dago ba a'a da zaran ya shiga cikin ruku'u ya sunkuya ya dora hannunsa ga gowa ya duka to shikenan wannan tadaruki ya riga ya kubuci masa mm.
samun irin waɗancan kuskuren na ya zama to sun manta sun asirta wasu ayoyi kamar biyu ko uku wani abu mai kamar haka na fata su da baya a yi musu tasbihi sai su dawo su bayyana karatun kuma sai su ga bayan sun gama sai su ce za su yi badiya a kuskure ne ai ai ba daidai ba ne bayyana aya ɗaya ko biyu ko uku wannan ai ba a yi masa karatun ne duka eh shine as-sunna in na bayyana ne ko na asirta amma aya ɗaya ko biyu ko uku to wannan ba a yi masa ƙabliya ba a yi masa badiya an gane yawwa eh ba a yi masa ko da ko bai dawo ya gyara ba duk da abin da ya yi an kai masa tasbihi to ya dawo harko eh in aka yi masa tambihi in aya ɗaya ne biyu ya karanta to ya sake dawowa farko ya karanta su yadda suke to in ma dai bai dawo ba to ba za a ce wani abu ba saboda bai kai a yi masa jabri ba amma dai abin da yake haƙƙinsa in an masa tambihi to ya sake karatu ba wai ci gaba zai yi ba wa man dhahika fi salati wanda ya kyalkyace da dariya kuma yana sallah to batalat sallar ta ɓaci sawa'un daidai ne ka da sahiyan aw amidan yayi ne da raukanuwa ko da gangan wasu suka ƙara au jahilin ko jahili ne e ta kowace fuska mutum ya yi dariya a sallah har sauti ya bayyana to sallar ta ɓaci babu wani uzuri da za a yi masa dariyar tarin jaye shi ne ko kuma kallafa ma kansa ya ɗin dariyar ko ku wani farin ciki ne ya zo masa ya ƙyarƙyace da dariya kila wasu ayoyi ya ji liman na karanta ana ta bushara da ni'imomin aljanna sai abin ya ba shi dariya kyalkace duk dai sallar ta ɓaci saboda wala ya haku fi salatihi babu wanda yake irin wannan dariya a sallarsa illa gafilu sai rafkanan ne wanda addini bai dame shi ba mutala'ibin mai wasa da Allah da addinin da Allah ya ɗora masa amma wal mu'minu mumini cikakke idza qama lis salati lokacin da ya tsayi domin sallah to a'ara da yana kawar da bi kalbihi zuciyarsa an kulli masu wallahi daga duk abin da ba Allah ba subhanahu wata'ala shi mumini cikakke da zaran ya tsaya zai yi sallah an gane to ya karkatar da zuciyarsa daga duk abin da ba Allah ba shi yanzu Allah ɗaya yake tunani da abin da yake da alaka da Allah amma duniya da abin da ke da alaka da ita ya bar shi sai ya gama sallah sai ya abin nan sai ya dawo da zuciyarsa to mumini na gaske kenan ma kana sallah kana tunanin shago kana sallah kana tunanin kaza kana sallah kana tunanin kaza sai kaga akwai raunin imani saboda waɗannan abubuwa suke jayo suke bayuwa yanayin dariya ma ya shigo don kaga wanda yana sallah ya dariya to kaga alamu ya nuna zuciyar tasa ba ta da alaka da Allah ba ta da alaka da Allah sosai wata rakar duniya kuma yana barin duniya wa mafi hada abin da a cikinta hatta yi hudura bi kalbihi har sai ya halartar hatta yi hudura har sai ya halarto jalalallahi girma Allah bi kalbihi ai fi kalbihi a cikin zuciyarsa subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wa azabatahu da girmansa shi zai yi kokari ya yi ta halarto ma zuciyarsa girman Allah da jalalarsa da buwayarsa da ɗaukakarsa wayar ta'i da kalbuhu kuma zuciyarsa zai dinga rawa yana makyarkyata watar haba nafsuhu rayuwarsa kuma tana tsoro wai sallan ma da yake Allah zai ansa ko ba zai ansa ba duka yana yi min haibatillahi saboda ganin kwarjinin Allah jalla jalaluhu girmansa ya ya ɗaukaka to fa hazihi wannan sifa da aka ambata cewa muminin kwarai lokacin da yake sallah halin da yake kasancewa kenan to salatul muttaqina sallah ce irin sallan masu tsoron Allah kaga saɓaninta ba sallan masu tsoron Allah ba ce to alamun sallah cewa mai yin ta akwai tsoron Allah tare da shi shine wanda yake da wannan sifa ɗin na farko ya ɗauke zuciyarsa daga duniya ya maishe ta zuwa ga Allah sannan yana ta ƙoƙarin halarto girman Allah da buwaye sadaka sai tassa da sauransu riga masalla wanda abu ne wanda yana da shi ya fi komai wahala a sallah ba wai yawan alwala da yawan zuwa masallaci da wurwuri ba wannan duka normal ne abu ne mai sauƙi babu abin da adda wahala a sallah kamar wannan kuma shine ruhin sallah kuma ta nan ne ake samun lada mai yawa ko kuma mara yawa to shi ya kamata a dinga jan hankalin mutane musamman game da sallah saboda wannan bangaren akwai rauni an gane da da kyau mutane su fahimci cewa ita sallah munajati ne ganawa ne tsakanin bawa da Allah na fatar an gane eh to yana da kyau a karantar da mutane wannan saboda haka ba a bukatan kana ganawa da Allah kuma kana tunanin wani abu can gefe na duniya eh yanzu wanda kake ganawa din shine ke cikin zuciyarka eh to yana da kyau a kula da wannan shine ruhin sallah shine ruhin sallah to yace amma wala shay'a alaihi babu komi gare shi fit tabassumi idan ya yi murmushi eh murmushi shine dariya ba sauti an gane eh kawai dai labbansa sun ɗan buɗe haka a ɗan ga ɗan hasken haƙorarsa amma kuma sautin komi bai bayyana ba to shi babu komai amma shi ma an ce karye da gangan an gane? yawwa karye da gangan yi da gangan ɗin makaruhi ne saboda daga murmushi ne ake tsallakawa sai a fada abdahiku to kaga shi ma mafi wajibi a nisance shi saboda muƙaddima ne na abdahiku shi a tabassum ɗin to nan za mu tsaya wani karatun sai a tashi wa buka ulkhashi to amin amin amin alaikum assalam wa rahmatullah na'am fa'ida tami hmm eh na'am na'am
lima ya ungama da kuma kakara da babu da umarnin na rukunsa hatta ya habura hatta ya habura da yi ma ya unfata a kuskure ne ai ai ruba'i ne yuhdira eh min ahdara yuhdiru ihdaran shine hatta yuhdira biƙalbihi ai fi ƙalbihi eh an gane jalalallah sai ya halarto wa zuciyarsa girman Allah amma hatta ya hadura to kaga sai ya zamo daga sulasi ne daga hadara ya haduru to kuma ma'ana ba za ta samu ba da an ce hatta ya hadura har sai ya halarto bi kalbihi da zuciyarsa to ya za a ce ma abin nan na za a samu fa'ili kenan sannan ina mafa'ulin bihi sai zama kaman menene to kamar zuciya ai da haka ne sai dai a ce hatta ya hadura kalbuhu sai da zama fa'ili to amma kaga tun da an sa harafin jarra to wannan shi ne to yahudura ne ruba'i ne ba sulasi ba da an ce hadara to ya bi nafsihi kenan a hadara kuma ai gairahu ya halartar da waninsa yawwa to amin alaikum salam to Allah ya kiyaye mana